إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة وندا كينغول كركدا أبرنن دمغرم جمهوري النجار يومنا قوما a jiya na ce goma yau ne goma na ga yau ne goma goma ga wata na rajab hijira shekara 444 wanda ya dace da daya ga wata na biyu 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na tara cikin littafin صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير للتسليم كأنك تراها صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير للتسليم كأنك تراها درس نتلا إن شاء الله زميل صفر صلى الله صلى الله عليه وسلم تندق كبر هاي زوا سلم كمان أقبانك درس منا تقص منذ منا بيان من كرنت حديثنا سلي على العرض إن استطعت وإلا فأوم إيمان واجعل سجودك أخفض من ركوعك muna cikin bayani akan sallar mara lahiya na dagewa ka tsaya shi ya yi amma ba da dama in ba ka jin jikinka an ba ka dama ka zamna ka yi sallah a zamne amma in har ka iya ka dage ka yi a tsayin shi yi ga wanda yake iyawa in ya dage zai iya tsayuwa ya zamna ka ce yana da rabin ladan da an halitta mai an ɗauke mai wajibcin amma ka ce yana da rabin ladan wanda ya a tsaye wanda ya a zamne kenan iya da rabin ladan wanda ya a tsaye wanda ya akwanci iya da rabin ladan wanda ya azambi a takaice dai maganar ana kan wanda yana iyawa mamu yi bayani wanda kasawa ce sam tsayuwar ce ba za ta yi ba ne sam ko da ya niya manganta ruwa da imam bukhari ya rutu ta cewa wanda rashin lahiya ta hana shi abinda yake na ibada yana lahiya za a rubuta mai wannan ibada ko wata ibada ce da ya saba yi iya da lahiya za a rubuta mai ladan shi kamar ya yi ba a rage mai lada don ba shi da lahiya wannan magana rabi ana magana wanda ya iya tsayuwar amma ba shi dama tun ba lahiya ya zama amma wanda san bai iya tsayuwar ne ya kasa wannan ya shiga ƙalƙashin fadara ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda za a ba shi ladan abin da ya saba yi ko da bai ba sai muka zo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna kan nasu kenan ce wa ada sallallahu alaihi wasallam maridan far'ahu yusalli ala wisala muzana sallallahu alaihi wasallam ya je ganin wani mara lahiya sai ga wannan mara lahiya yana sallah akan matashin kai stepulu matashin kai nan ce ana cikin sahabai sahabi ne muramin hussein imran bin hussein ne ma cikin ruwa ya tabbata ne imran bin hussein ya ce annabi ya ganshi iya sallah kan matashin kai ya dogon gashin kai haka yana dungurawa da shi fa akhadha farama biha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amshi wannan matashin kai ya amshi ya jiho shi fa akhadha udan li yusalli alayhi sai doko wani ice kuma ta kata ko da wani ice doko kambacin hudan tunda ba a hulo ya kama abin mai taushi sai doko wani mai tauri kata ko ko ice zai a kan shi aka ce udan duka kuran itlaƙin ice karami ne ko babba sabanin masu ganin dan karami kuran ice kuran yace ya dauko wannan icen da yusalli alai fa akhadahu farama bi annabi ya amshi wannan icen shi ma yadda sai waƙal sai ce mishi salli ala al'arz in istata'at in ka iya sallah kurin ka je ka kai goshi ƙasa ka yi sujada a ƙasa in ka iya wa illa an har ba za ka iya kai goshi ƙasa ba ka ajiye fa'aumi ima'an kurin ka yi ishara ka yi nuni kurin nuni za ka yi ba magana ɗora kanka irin na mata za a ɗauko ƙasa a faranti ko a haiwai a rinka ɗora goshi haka haka suke da dai muna ga mata uwayen mu daga ganin haka suke ya dauko ƙasa a haihoi da ka sujada kanta to yace kurin har ka iya kai goshi dole ka kai ƙasa a ji goshinka an kuwa har bai yiwa fa auni imani kai nuni mai suna nuni kuna ishara sai ce nunin da za ka yi waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujada ta yi ƙasa a kan rukui misali kenan ka ɗan sun kuya rukui an ga ɗago sai malami hamdu rabu na kan sujada ka yi ƙasa ta haka kuna shi ne sujada ta yi ƙasa a kan rukui shi ne nuni na duk mai sallah a da ishara bai ɗorawa a kan wani matashin kai ko ice ko kan dabba ce a saman a saman misali saman sirji ko a mota ne ka ce ka yi a kan wata kujera a kurin ishara za ka yi sujada ta yi ƙasa akan rubu shi ne kula magana nan wannan yanzu a nan ya ƙare maka bayanin sallah a cikin halin rashin lahiya wajibci da muka hara bayani ya harbe akan alƙiyam ya kama hujjojin wajibcin tsayuwa a yi sallah to amma a halin rashin lahiya wannan wajibcin an doke shi magana ke sai a salatu fi safina sallah a cikin jirgi na ruwa duka hukuncin guda ne a cikin jirgin sama ko a cikin mota da abu da ne sallah ta kama za a yi a cikin jirgin ruwa don an ka jirgin ruwa shine wanda yake yin kwana da kwanaki a sama ba ku ba mota kuwa kuna iya tsayawa a daji ma ba ku yi sallah shi yasa aka kawo aka rinjayar da maganar jirgin ruwa wanda shi ne ake kwanaki ba san ana cikin jirgin ruwa amma a mota kan tsaya wani fuskar ko tasha ko nuri daban to da motar ma akwai inda ake shiga wani halin da ba a tsayawa da san tahiya cikin kurmi ana tsoron barayi sai a taken ku sai a jima lokacin sallar wuce ba tsaya ba to shi da hukuncin guda ne haka a cikin jirgi yakan sallah ta kama ka a cikin jirgi kuma kana ga lokaci zai huta to din abu ɗaya ne shi ma jirgi ba san kowa za ka yi ba ba tsaya zai ba san ku yi sallah ku yi sallah kenan duk kusan abu ɗaya ne da jirgin ruwan to kenan sallah a cikin wannan abin da ya magana akan jirgin ruwa sai kawo wani asar ko zamci hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ila sallallahu alaihi wasallam an salati fi safina dan nasin akan shi yazo an wani sallar tambaya akan sallah akan jirgin ruwa a rajin ba mota ba jirgin sama shi yasa tambayar zama a wancan abu sai ya ce musu salli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq in ka iya kai sallah a tsaye ko a jirgiro ne haka a mota haka injin ka iya a mota haka a jirgin yace amma sai da kake tsoron ka fada ruwan kana tsayin ai wani motsi ka fada ruwa nan ka kenan in akwai tsoro kenan an baka damar kai ma a nan ka zama magana kenan ya ce diddan zaɓin kuɗi wani lambobin ƙasa suna baka ishara ga wuraren da hadisan suke ƙarar na ce maka bazar dalar kuɗi ga sai ya kama ka hakimin inda tarwa da ya ƙasa ya gadi ba ƙasa gudu ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekaru shekaru sun yawa kuma jiki ya girma akabir an girma kenan jiki ya canza ittakhadha umudan fi musalla ya rike wani ya wani gimshiki a wurin da yake sallar shi wanda sake ya wurin da yake sallar shi ta dare wanda wani gimshikin ya atamidu alai iya dogara da shi iya dan afi iya dan dogara ya dan rage mai abin tsayuwa wannan an san wanda ya san shekaru shi san haka ba samari ba masu kankari balle samari masu jiran mota ne ga itijiyan an tsaye ana jiran mota kai sama maki wallahi ya awoyi muka karshe mata ba mai gasa alayi sau a tsaye ko ba san zaba karfin ba ko a kawo gaba yarin ta ci take kakan ko gaba gaba amma aka shekaru abin bai wa ko da lahiya tsayo da za ka iya yi an kai shekaru ba ka iya kai shekaru da yawa zama su kusa kwanzu kai ka tsaya ya kai dai mai tsayawa awa biyu a wurin wa'azi kai yi wa'azi kai ta tambaya awa biyu za ka da wani abu nan kai yanzu awa ɗaya mun tilata ma yan dage dan kai yanzu ana ɗan dabara dabara kenan wannan haka ne shekaru kenan namiji da ya shekaru ya rika wani abu ya ɗan dogara da kanshi kenan iya dogara da shi a wurin da ke sallah don ya samu damar tsayuwa kenan akwai dogara kuma nan in a halin amma sallar nafila ce ke haka nan ke sai bayan haka yanzu sai yake magana ta kuma alqiyamu wal qu'udu fi salatil layl ana iya tsayuwa kuma ana iya zama in a sallar dare ne kana da zabi ita ba dole bane ko da lafiya kana iya zama a zaman ka yi ta a sallar dare daban ce da farilla sai yake cewa wa kan sallallahu alaihi wasallam yusalli laylan tawilan qa'ima wa laylan tawilan qa'ida wa kana idha qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idha qara'a qa'idan raka'a qa'ida a wannan ruwa ta muslim da abu dawud ana bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin dare tsautsaiwa ne tsawo tsawon dare a tsaye duka zai sallar shi kuma ya tsawon dare iya yi kuma zai iya tsawon dare ya tsawon dare kun iya yin duk a zaune to ya yake wannan kaifiya da ta zo kiran lokaci haka wata ran kun zai sallar duka tare a tsaye gaba daya wata ran kuma ya duk a zaune kuma ya tsawon dare iya yi a zaune kun sallar sallar shi na filar shi ya ce wa kan iza qara qa'iman raka qa'iman in inda ya karatun dogon karatun tsawon daren da yake yi da yake karatun shi a tsaye kuma zai rukuni shi a tsaye kenan a tsaye zai kuma shi gari wanda zai kara ka'ida in ya karatu a zamne kuma a zamnan zai mana zai rukuni shi ya tashi ya komi a zamna ta siffa ta ishara wannan ya tabbata sai ya ce wa kana hayanan na shi ne daɗin wannan littafin ko fa'idar shi mutum bai zama dan dagaji a addini ko a sallah ya zama ya zama waye matsala mutum zai kan sifa sallah nan sai a wani tahi daban yanzu wanda ya karanta wancan wancan hadisi ya tsaya ya ce maka ba a karatu a tsaye kuma a zo a zamna ya dole ya yatsa duk a tsaye ya ce ma annabi ya karanta a tsaye a tsaye girkun shi in ya zama kuma a zamna yake kenan bai rabi rabi to amma annabi ya karanta sabanin haka shi shi shi suka ta malamai ikhtilaf tanawwu ikhtilaf tanawwu sabanin abin ko ne yayi an yi wannan an yi wannan ba wani tudu juna halittin yin kone shi daɗin shi idan kaga mutum ya wancan kaga ce lahini a annabi wani lokaci haka sai sai ce maka wa kana a hayana wani lokaci kidan ba kullum ba akan samu canjin haka ne duka ya halatta ya ce wa kana a hayana wani lokaci yusalli jalisan iya sallar azamne zai kayan shi gaba daya har da azamne فيقرأ هو ده الذكر ايش عدمنا عدمنا ذكرة النشي فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم إن يي يي كرتن أنجم أنا إن يي وسوران in yi sauran aya talatin ko arba'in wani harka da ya ce wai ya saura ne an jima ana yi kan manta za mu ga ruwaya huzaifa wanda ya zo ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam iya shi ba kira shi bi kun ya zo bi shi ba kira shi ka kun shi ya zo bi ba wanda kira shi annabi kira shi yace ina jin shi ya bude bakara yace sai nika tsammanin iyayewa aya 100 zai yi ta iya iya yanzu wuce da ya wuce ta cito cito na za a kuma ana cito iya wata kafin zai yi shi dai dagi ya yi kokari ce annabi ya wuce ta ya shanye bakara gaba daya ya ce za a ruku ko annabi sai wuce sai kamo wani sa'i a ba zai mana ba a san ce sai ce kama ba jeruwa ya kai ba misali ya kama ba mace ba ne shi yan mamar wannan iya halittawa mutum shi ka ce babu ka'ida ka ce in ana karatu sai mutum ya jiro daga sama ƙasa ba ƙasa na wasu ranar ƙasa ma ta sama ta ƙasa ta sama tsoho da yawa na ƙasa ma zai ƙasa ba da yawa kenan ko a nan babu laihi abinda kurin ake nema raka harko ta yi tsawo kurin ko ta kasa ce ta yi tsawo shi ne ake bai nama ta yi tsawo ba zancen ba ana sama a kasa ana iya saɓanin haka nan to nan a nan zama shi ne ake ta wannan shi ne hujja ma suke kan hujja ta kanin magana da ya kamo bakara maimakon ali marana sai nisa'i ita annabi shi nisa'i gaba ɗaya a tsaye da tsaye ɗaya tsaye ɗaya ya kamo ali imran ya shanye tuba ka wajen isi goma sha biyu a raka daya shi na kace annabi sallallahu alaihi wasallam mutum dai sallar ya so duk da Allah ba ba da annabi ba wanda za ka kakuri ka kare haka neman karo bid'a sunna kana baka iya ka wajen kokarin ka ne sunna kanta ta dade gaba daya ka dai wajen kokarin ka in sallace in zikir in ba me baka abinda manzo Allah ya baka iya gaba daya wallahi kaga mutum ya bari ya kama kama na kama kariya ka saka kwashe kwashe gurin to a takaice dai anan kenan annabi ya saba sallah dogo to wannan wai nan ya ka ce mana in yi karatu in yi sauran aya 30 sauran aya 40 in so kama he tsaye kaga a zamanin sallah ko a zamanin fara ta he tsaye kuma kuma fa qara'aha wa huwa qa'im a tsayin sai sauran kai karanta mi sauran aya 30 zuwa 40 sun maraka'a sai rukui wa sajada ya sujada ثم سنعفى الركعة الثانية مثل ذلك إتم ركعة تبيو زي هركعة تنش أزمني هي نساء نساء ركي هي تاشي يجو صورا كم يركو تاشي kaga wannan shine ta kaga zama waye ba ka zama zama amara kan ibada kenan in wancan an yi kun ba lahi bane mutum zo ya zama na yi dogo da yawan balle yawan mutum ba zai fita kafa ko na abu ko kuma misali ake yi ana sa yan kiyamul layl akwai su kira da ake baka iya inda ake jimawa izi biyu wani abu ya karya tsaye kamar kanan mutum bai iya dama ya zamana an zo an ka farko ka zamana kana zamane can an hau sallah ya kai ya dashi sai ka bi liman ma mutala komi eh me ba ka haka kasa ka zo ka ka bi su ka zo ka sallaka a zamane can yayi ka ga sauran ya kai nisa ya ka tashi wurin kuma ya ida da kai ma mutala komi mm ba mutala komi kuma daidai ka sunna kai ya ne ba ya ce kuma wannan ruwa da ya kawo bukari ya kata musulmi ya kawo ta ya ce wa ina ma sallar subha ta ƙa'idan fi akhir hayati lamma asan wa zalik qabla wafati bi'a kuma yayi nan subha nan nawafil nafila ana kiran subhatu duha nafila ta walla subha ma'ana nafila ya sallaci nafila a zamne gaba ɗayanta duka ma da nake da gaba daya haka yawa kana fi akhir hadith kasar rayuwar shi lamma asan da shekaru suka tahi wannan ya kasance kahin Allah mai cikawa da shekara guda da shekara guda duka ma sallah azan yake ta ta dare gaba daya kaga magana kenan yace wa kana julus mutarabbi'an yana zaman harde zama sanar ba ta zama sarki ba hada kwahuwa haka a yi kurwasan ƙawahuwa a zamna kan mazamna shi ne zama haɗe wannan shi ne siffar sallah ta zama mara lahiya mara lahiya in ya sallah ba zaman tahiya ba yake ba zaman tahiya ba kake maka lahiya zama kake na haɗe shi ne tsayuwarka zaman haɗe kake haɗa ƙawahuwanka ka zamana ka yi karatu ka yi karatu in za ka yi rukuyi sai ka ɗan sunkuya in za ka sujada sai ka warware ƙawahuwanka sai ka je kai goshin ƙasa wannan shi zaman tsayuwa an ga ƙarin sujada guda biyu ka taso sai ka sake haɗe ƙawahuwanka wani haɗe ƙawahuwa shi ne tsayuwa ta mara lahiya ba zaman tahiya ba yake wannan shi ne sunna wani ya zama harbi amma kai ka saba da yawa ko ka tauri ne tsari ma yana yin shi yana iya yin shi shi wancan alama wancan ya tauri da yawa kenan zama harbe shi ne tsayuwa shurara zama harbe zama harbe shi ne siffar sallah tsayuwa ta mara lahiya in zai rukuhe dan sunkuya in yana iya sujada in yana idan akwai wasu wani aikin ido ya ce kaka sunkuya kaga na aikin ido baka bai ga sujada wani zai shara amma in ka iya sujada eh wace baka iyawa sai ka zama haɗe in za ka yi sujada ya ka warware ka je ka yi sujada ɗaya biyu in ka taso sai ka sake harɗewa wannan shi ne siffar sallah ta zama na mara lahiya sai yanzu magana sabuwa ba santa ba a salatu fi ni'al kun wal amalu biha sallah a takalmi ba sallah kaɗai ma sai ce wal amalu biha da umarni ma da aka yi a sallah takalmi ba ya kaɗai ba umarni ma yanzu ku yi takalmi shi ne za mu ji magana hujjoji kan wannan masala sallah cikin takalmi da umarni da yin sallah a takalmi sai ya fara da cewa wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyana zana ya kowanne yakan tsaya yakan tsaya hafiyan ba takalmi a hannun wani lokaci na bai na sallah ba takalmi wa munta'ilan a hannun wani lokaci kuma da takalmin shi haka ce rayuwar shi wataran a yi wataran ba takalmi haka yi ko ne halakani wa abaha dhalika li ummati kuma ya halatta yin hakan ga al'ummar shi su yi da takalmin halaka ne ba takalmin halaka ne ba wani kuma shi kan abin ya ce faƙal idha salla ahadukum falyalbisna alayhi aw liyakhla'u ma bayna rijlayhi wala yu'dhi bihi ma ghayruhu a wannan ruwaya ta Abu Dawud Imam Bazzar haka hakima inganta ruwaya ta Imam Zahabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum idan ɗayan ku ya salla falyalbis na alayhi ya sanya takalman shi biyu aw li yakhla'uma ko ko hudda su ya zabi amma ya ajiye su bayanar jilai tsakanin kawahuwan shi wala yu'zi bihi ma ga kaka ajiye misali a dama wani ko jikin wani ka cutar da shi ajiye a kanka gaban ka kaka aje a dama ko hagu don kaka cutar da wani shi ne magana kenan kenan kaga anan kaga kuma sallar jabka ba amma tare take da kayanka kayanka a gabanka ha eh kaga hauta bara masu takalmi kayanka a gabanka eh na yare sallar gabanka ba wannan haka shi haka sallar ba a gabanka ba kanin kwahuwanka to sai wannan magana da yi ta ya ce ka sa ko ka hudda man ka hudda ka sa tsakanin ƙafafunka kenan ka gana an halitta ma kowanne babu matsala in ka sa ko ka hudda wa akkada alaihim salatu fiha ahyana fihi ma ahyana wani lokaci annabi sallama ya ma karfafa ya karfafa umarnin ayi sallah a wani lokaci me yake ce faqal خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم yace ku saba ma yahudawa me yahudawa su la yusalluna kuka kira domin yahudawa ba sa sallah a cikin takalmus ko hufunsu kai kai magana ke kenan ko da wata makai ba a nuni haka yi nan matsala zamani ya zo tafi mayan tafi an gyara an gyara sai ku rigima da kai da wata matsalaci gaskiya rigima da kai da wata matsalaci yanzu ba magana tafi ma haihuwa saman karo ma kusa ba ana bala'i da shi balle kawo tafi daga abu nuri daga Allah mai daga shi kawo shi gurin gaskiya mai daga shi kawo shi Allah wani daga shi kan takalmi shi ne aka yi wa kan a madina a masalacin annabi sallallahu alaihi wasallam masalacin madina muna ina muna ko ba mu shiga ciki muna bakin masallaci sai wani algerian samarin wannan samarin sa abu a kida yanzu ya zo takalmin shi takalmin wannan gaba ɗaya sa shi gurin sai ka bar sallah wani senegale a nan kinmu suke haka suke dungure shi haka sai dungure shi gwada mai rikyar shi sai mai dungure dungure shi ai aka lawai mai haka takalmi takalmi senegale ne rikyar shi muka yi sallah muka hari sai shi ya jere fito yawa wani senegale bayani na wannan kayan sallah ne kuma ya ce inda cikin masallaci zan shiga sai su ce zan musu banna ko in za musu da ƙazamta a waje miki wannan to shi kuma matsalai shi sai na gale bejin larabci shi kuma algerian bejin faransai sai na shiga tsaka na shiga tsaka sai nake wa shi senegalicin bayani na ga abin da ya hudu wannan takalmi kan sallar ba hana aka yi ba dinin bayani kusa ya shi biya ma ba ma kwallo shi ga yadda ce wani zakai wasu baiwa baiwa da makurci kun ce rin hannu ya daba kuma gaskiyar magana an sa mutane kurin malamai ka ji har na jirma da aradu iya cewa ba ka sallah inda za ka rike shi ka ce waye ce ba a sallah ko ba ta babu bai gaya maka an karanci na littafi na malakiya ɗauki na sun mutu sali su wani sashi salik na musuba salik duka sun kama magana da mutu sali amma ba habba ne ke ma na ran goma sali na jina kabacin ya ka cake me ka ce wa huffu wani alin indulika hufin wani alin indulika ya magana kufi da takalmi in suka cakuda berauta dabatin oboliha ko da ya ce sun dumudu takalmi ce ko kufi ya magana sallah sai mutum ali cikin babin jazz harkon kawai mutum ali ya ce in takalmi ko kufi don sun cakuda da kashin dabba ko tsarinta ya ce an yi rangon mai ka sallah cin kanka dabba da ake ce ba ba kaga a nan duk da haka haka shi bai mana to a wannan mas'ala ka kenan a nan kaza kenan inda har ba a sallah takalmi ya kare magana har ce an maka rango mai kai sallah cikin kayanka da zuciya kuɗi da kashin dabba ko tsarin ta kai su ma su bayi ba ba ba inda ci bayi ko jahilci ne to da kashi ya ce ba a sallah takalmi ko lagi ce jahili ne kura wallahi ba jahili ba kaji ka ta addini ba sai ka dubi wannan magana ko ya ji abin da akan shi kurin an samu su mun abun ka kaza to wace maka haramu sai kake mutum waye to haramta wa an aina ka ana baka mai mai ka maka hani illa a cikin kodin da najasa ne kuma za mu san an waran goma musulunci za mu gana gaban sha Allah akwai kwarai rangomi shine wanda ya karanci wannan blogo maram mai dan taƙiƙi na nake magana cewa mutane ce saboda girman jahilci yau ta kai su karo ta misali a cikin takalmi sun kai ta idan abin ya kai jaja kai gaya ce sun addini ta ga wani ƙarfin karo ta ka ka sada takalmi za mu ga halin da inda ake kuma mu ga rangon wai har ma rangon inda na jasa yake da shi shi ne za mu ga insha Allah yanzu da anan mun ji fadar annabi sallallahu alaihi wasallama ruwayat Abu Dawud haka Ibn Majah kuma ta hadisi mutawatir bashir ya zo ta ko ina ya zo ta hanyoyin da bisa iya turuwa annabi sallallahu ya ce ku saba ma yahudawa ba sa sallah a takalmi ko kofi wanda ka tilita wanda ta sunan al-mutada'at kina sunan sunan al-mutada'at shi wanda ta tun zai ma cayi maganar da ya kawo yace wai masu hujjar cewa masallaci an ka tafi ta wace kwata mu kwana musalla da kayan mu kayan sallar mu shi da zaka ce wace akan abin da ana ka sallar da kayan sallar ka kayan sallar ne ce duk da wannan masu kula tun dai ba ba dole bane ba amma dai kan mutum ya ce wani yanayin gaskiya wala ba in ta kama inda babu wannan kin kana sallar kanka dan ma ka samu ladan sunna ko da gidanka yake yi shi ne magana kona dan rigima zai abu da kama sai sai yace wa kana rubbama naza'ahuma min qadamai ko fi sala sun mastamarra fi salati kama kala abu al-khudri yace wani lokaci yakan naza'ahuma yakan hudda takalmin wani lokaci iya sallar da takalmin shi ko sai hudda su iya sallar su masa mara fi salati kuma ya ci gaba da sallar da yake sallah wanda kamar da abu sallar kudiri wanda wannan sahabi ruwa ta tabbata haka yana ga abu dawo da ibn khuzaima dai hakim ruwa ta inganta yake haka nan abu sallar kudiri yake bar labari yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yau فلما كان في بعد صلاته خلعنا عليه فوضعهما عن يساره abu sa'id ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah wata wata rana kawo wata rana shi da a wata rana annabi ya mana sallah sahabi ne yace falamma kana fi ba'd salati iya cikin wani bangare daga cikin sallar shi kurin khala'an alayhi maka ya huddata kalmar shi guda biyu fa wada'ahuma an yasari sai ajiye su a hagun kishi zamu ga can an ce iya jinsin tsakanin ƙaji tsakanin ƙwahuwanka me maganar ganin akwai bambancin mamu da liman kai mamun ƙaji abincin ƙaji ma wani ce shi ne maganar almuhimmi ne ya ajiye sa ɓangaren shi na hagu haka yi falon mara an nasu zalik khala'uni alam mutane suna ga annabi ya hudda su ma suka hudu nasu sunna bin sunna na bai bin koyi bin suka wata kansu ya yi kunsu masu hudda shi kenan falon ba ƙada salata wuka da ya ƙare sallah sai yake ce musu ma ba da kuma alƙaitun ne alaku me ya same ku me ya sa kuka hudda takalman ku da ta annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallah yana ga abin yana gabanin shi iya cikin abin da Allah ba shi na mu'jiza iya gaba amma iya kallon abin da yake baya ya ce me ya ɗauki ku kuka yadda kuka hudda takalmin ya tambaye su ƙalu ra'ayina ka alƙaita na alaik ba alƙaina ni ala abin mun ga kurin ka hudda naka kuma muka hudda namu shi ke e shi ne kusan da koyi suka kurin mun ga kurin wayan hudda namu faƙali sai ke gaya musu dalilin hudda takalmin shi sai ce inna jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadara abin da ya kawo haka ni jibril ya zo mini kamar haka jibril ya ban labari a cikin takalman nawa biyu imma qadaran aw khabatan aw qadan din dai ma'ana guda ce najasa duk ya baka ma'anar najasa ko kace qadaran ko kace adan ko kace khabatan duk da yani ya bar nan mai bani sai bayar ya maka fa'idar ka ba sai sama sai sama haka sai kuruwa sai maka wata ruwaya mana a ruwayoyi suka saba duka ruwaye zan misali mun ce Abu Dawud ya kawo haka Hazim Hakim Ibn Khuzaimah Hakim to yakan yi anan wannan ka wancan lafazin wannan ka wancan lafazin duk dai haka ya tabbata kenan dole ka wani dai magana ma'ana guda ce najasa ce kuran shi ya ce kenan wajen fi ruwayatin khabasa kaza ne ta ko adal ya ce fa'alƙaituhuma ya ce kuma bayan bin albani karantar da mu cewa irin wannan zai yi wani lokaci sai ga ya yi haka ɗan kurtu haka ya sa kalma iri biyu ya ce inda yake haka inda sahabin mai ruwayar guda ne lafazi biyu zo sai kawo sai ma haka amma in sahabin daban ne duk an zai kawo ita wafi ruwatar yana sahabin daban ne a wata ruwatar sahabi daban ya sa ce a can shi ta habata ya ce ya ce to shi dai kiran mana yaka jibril ya ban labari a takalman nawa akwai kazamta dalilin haka ne fa alqaitu kuma yana yadda su na hudda su anan wanda ya karanta fi malkiya ga wata mas'ala zaka warware ta ko ka barta daga ci iziya zai ce maka taharatul hadasi ibtida'an wa dawama wa taharatul khabasi ibtida'an wa dawama farkon hadasi tsarkin hadasi tun farkon sallah har ƙarshe aka samu rubtur ya ɗan da kaɗan babu sallah mai hadasi yana wannan kowa san hadal hadas kamar sa cin zakara na arwalla warwarewa arwalla wannan san ka'ida ce sananna an taurare babu babu sallah to amma na khabas mai na khabas hadal khabas tsarki na khabas ya ne ma'ana a jikinka a kayanka ka samu najasa haka a jikinka haka inda kake tsaye wuri uku wannan shine mutum mai sallah ya kauce ma ka samu da tasa a wani wurin guda uku ka same ta a jikinka ka same ta a kayanka ka ta inda kake yake sallah to nan shi a fikin malikiya suka ce ibtida mu da wamu kenan a fikin malikiya in kana sallah sai aka ji maka ta najasa a haɗu ka ko sallah ta ƙare sai ka cire ko ta haɗu tun da ta taɓa ka magana wannan hadisin ya ture wacce magana sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har hadin da sai kuma ya nisa can ne ma aka bashi labari sai hudu ya cika sallar shi kun hudu ya cika sallar shi kaga ba wata ba wata magana ba ta dama da waman bai sani ba shi da suka ce ta cin mutun halil yake kawo da ake magana sharadi na tsarkin tahatul tahatul hadas ko khabas an ce zakira kana tane kuma kana da ikon gusawa nan kai baka sani ba daga baya ka gane tasashinka ko ka ture ta amma mataka zawwa mana baka iko mushi ko baka mance ne gaba ka gani kun haka yadda ka taka sallah inda bai yiwa ne misali riga ce ko a jikin ta gaji kawon ki an dole ka cire sallah ka je ka sayo rigar ko ka wanki ma ba za ka iya ture shi ko ka ture shi kenan ka taka sallah ko yanzu ka gan shi a cikin kana hudda ka hudda misali yan fadar rawani misali rawani ne ko hula ne ko a rawanin ka gani sai wanda kun kai ta cikin sallaka da rawani bai abu bai ba haraka sallah to nan to anan shi ne kenan anan manzon sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari sababin da ya kawo haka cewa a cikin takalman nashi akwai kazamta akwai najasa shi yasa ya hudda ya yadda ya ci gaba da sallah to yanzu wani abin yakan iya kasancewa wani lokaci a ce ai hakan ya ke cewa hakan ya wakana kuma yaya za ka yi sai yake cewa fa'iza ja a hadu kuma masjid ga hanya mai sauƙi mace in ɗayan ya zo masallaci zikin a gaban nan yanzu ga ta ƙare da zo ya gani galin wani kenan na bisa kiran bai bukatar suda bai bukatar su nasu masu yi koyi mafi wadannan bai musu zargi ba bai zargi su kan hudu nasu kan koyi da shi amma da ba sai za a gaya musu a gaban nan ga yanta za ku fa'in za a ja a harkun ilil masajid in ɗayan ku ya zo masallaci faliyan zurfi na alai ya diba takalmin shi kashi sauƙin abin ya ce ka diba takalmin ka bai ce ka hudda ba ba hudda bai ce ka diba ce kuna kana yi diba haka sai wasu liye ne ma sai bai kawo da bai kaji ba kasan kurka gani fa in ra'a fiha qadar in kaga kazamta da kadi bai kaga shi a ko wani ko kashi kashi ko na daban a kasa to bi ce kawo da su ba bi ce a hudda ba fa in ra'a fiha qadar in ga kazamta a ciki ko ta azan yace ba fi ruwatin khabasa din tuma yace qadar yace khabasa yace azan din din da ya kafur da kadi ba sai ga gana jasa a jikin takalmin naka ya ce fadamsa homa wani sallifi shi sauƙi musulunci ba ya karuwa wanke ba a ƙasa shi kawai gulza gulza ka zama ƙasa kawai kwaje kwaje ya gulza gulza an gulza ƙasa ka gulza ƙasa ka goke da ƙasa shi ba ya kawo wanke ba ka tukuna salacin ka hangai ce kar sauki musulunci ba ba ba ya kawo ki da ruwa ba an sa sauran najasa ba takalmi bane ba ya kawo ki amma shi takalmi an yi rangome kurin ka goga a ƙasa ta goyi ta tsarki shi ba ya kawo ki da ruwa ba sauki sun musulunci kenan sai ana ina masu magana kaga sallah daga abu ne kware yadda bai da iya kware sauki kuma abu ne ya tabbata a sunna ba wani inkarin shiga wanda yake ya karatu ne yace wa kana idza naza'uma wa da'uma an yasari yace in ya hudda sun yana ajje su a hagumkin shi ruwa Abu Dawud da Sa'ib ibn Khuzaimah wa kana yaqul iya cewa idza salla ahadukum in dayan ku zai salla fala yad'an alayhi an yaminihi wala an yasarihi fatakun an yami na gairi kai dalilin gairi da shi kai ma ana maka kama muke nan ya ce idan ɗayanku zai salla kai aije ta kalaman shi a hannun shi na dama a damar shi kai aije a hagumkin shi don za ta zama to a damar wani kenan kakka kunda samun kowa a ce kayanka a gabanka ya ce inda aka baka dama ka ajiye shi a hagu illa an illa Allah ya kuna an ya sari ahad sai inda babu kowa hagumcinka nake ne ka ajiye kai ma a hagun inda liman ke ajiye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye to me zai yi da yace kakka ajiye a dama kakka ajiye a hagun shine jawabi wala da'ahuma bainar rijlain sai ka ajiye su a tsakanin ƙawahuwanka guda biyu haka za ka yi kai mai sallah da takalmi wannan bayanin ya ƙare na matsayin sallah a cikin takalmi sai assalatu alal mimbar sallah akan mimbari ya wakana a hali na karantarwa muje magana sai ce wa salla sallallahu alaihi wa sallam maratan alal minbar wa fi riwaya annahu dhu thalath darajat masana ya salla wani lokaci akan minbari mai mataka uku daraja uku hawa uku daya biyu uku nan ƙasa sai yake maka bayanin wannan mas'ala ta mimbari hawa uku ya ce haza kuwa sunnatu fil mimbar an ya kuna za talata darajat wannan shi ne sunna ta mimbari ya zamanto matattakara uku hawa uku za ku nasa mimbari ba? a hankali ba mimbari ko wata mimbari da a wata akwai mimbari wani abin hawa ne ba da ake hawa a hudu ba shi ne mimbari ko wata na kai babu shi a yi ta wata mimbari ne wata masalacin da ta mimbari amma yaro na iya sala yasa shi ba a takaice kun mimbari larabci ne amma ba mu shi hausa da asali zawon islam aka zo da shi ke ta mace abin hawa kurum abin hawa na nake hawa a yi hudu ba shi ne mahiyawa da aka yi samun shi to matattakara kurkuranga matattakara ce matattakara kurkuranga matattakara ce kurkuranga ma beni ma matattakara gare shi sulam kuna ce sulam ke shi sulam sulam kenan kurin dai mu ce ku mun bari abin da ake hawa a hudu ba kurin ya zaman to matattakar hawa matattakara uku ɗaya biyu uku ke ce daraja uku nan sai ce maka hada huwa sunnatu fil minbar yin minbari a wannan daraja uku shine sunna ta minbari an ya kunu za ka laka da zaman to hawa uku la akasar kai huci wa ziyadatu alaiha bid'atun umawiyya ƙari dogo sama iya kallon ku daga can ya hau ya kallon ku haka yace wata bid'a ce ta daula umawiyya yace kasiran ma ta'arada saf da qata da yawa take kawo ma cire sahu muna san ana san ana ana gaba ai wani dogo da ake liman sakiyawa a yau sahunan nan gaba dole ta cire wani lokacin ta girma da yawa dan dole ta shigo nan da kanta kamar za a nemi babban masallaci dole sai an samu tsakanin ta sauran sahu sai an samu cirewa sai ta raba sai ta raba sahu takan raba sahu wani lokaci a wani wuri yace wal firar min zalik bi ja'alihi fi zawiyati al ghalbiyya min al masjid aw al mihrab bid'atan ukhra haka sanya mimbarin a yi shi dogon a cikin ɓangaren yamma na yammacin masallaci ko a cikin mihrab inda liman ke tsayawa za a yi shi daga ciki ba kema daga waje ba don gudun yanke sau ilimin kuma daga ciki kenan a gaba yan nan kenan daga nan sai hau ana ganin shi bai hutawa bai burus akwai wuri daga a yi mimbari liman hawa zai kuna ganin shi gaba sama wani suke ma'ana suke nan ba su ganin shi sai daga nan dan a cikin ya daidaita an yi shi cikin sada cikin wurin zaman liman wurin shigar liman mihrab rabi ya yi mimbari rabi liman shiga ko a wannan halin liman ba kwaje ganin shi ba sai yan gaba su ganin cikin durwa haka shi ma san liman ya buru zai fito da kowa na iya ganin shi yace ita ma wannan bid'a ce sabuwa daban me suka ce sai suka ce ma'ana magana me me ka ce garbiya Allahu akbar shi me wannan magana suna arewa mutanen imma dimashq imma jordan ke suna arewacin ibla harami kenan su a wajen su yamma wajen gudun a yankin sau sai a yi wurin tsaya liman daga bangaren katanga daga can karshe yana dai wajen kasu wuce ne ya daga bangaren yammaci su a wajen su kenan yamma kenan ibla tana musu wajen ka ce sau suke haka nan ya shi a cikin wani ɓangare a ɗan farti a ciki sai mun kudu ba kuna kuna kallon daga can kurjiwa din da su a can haka suke yace wa kadhalika ja'alahu murtafi'an fil jidal al-janubi ka shurfa haka yin shi a bangaren ma ta katangal gusumkin a yi shi kamar a yi mata taka zaka nan sai a yi mata hawa ke a hayo akan yi laƙi laƙi amma matakara za a yi matakara sai a hau kenan kuna ganin liman haka akan ya hau wani abu an mai abin hawa iya kallon ku haka mace matakara aka yi wajen ka dole ya magana wani kaci da sauri ce ta mace ta mace wata bida ce daban ya ce ya sa'adu ilaiha bi darajar lasi jida sai ya hau wannan sama da matattakara da kuranga wurin hawa wurin hudubar tashi ya ce a takaice ya ce wa khairul hadi hadi mamu sallallahu alaihi wasallam ya yi lakarantar wa kanta annabi kurun ka ya ce kurun kai huce daraja uku kurun kaga yanzu ya kai dabara maimakon yanzu kaga sai a busa shi kurin an kare shi kuma ba shikenan ba ukun ne kuma an kare shi a mai da shi kaga ba ta sabu ba kaga masu ilimi suka yi shi ma shi ma ilimi ne na mi ne zai gashi da gaban da kuma an kare kuma ya koma ciki shikenan an hukun kun bai ce sabu ba ba ta sabu ba amma shi ba zai ta kashi da sabu ya samu da sabu amma da kaga an yi dabara wannan mai zai ne su ma ana saka musu alheri yace to yanzu dai bayan ya hudu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wani lokaci akan mimbari mai daraja uku yace faqama alai fakabbar wa kabbara nasu wara'ahu huwa ala minbar zai hau ya kabbara mutane su kabbara a bayan shi iya kan minbari suma raka'ahu alai kuma zai rukuyi akan minbari ko a ganin shi zai rukuyi suma rafa in ya dago daga rukuyi dan anan sujada batta yiwa akan minbari fa nazala al-qahqara al-qahqara ma'ana baya baya sai zama shi ariyar saka haƙara sai sabko da baya-baya hatta sajada fi asalin mimbar sai sujada a gindin gam da mimbarin sai sujada sun ma'ada kuma ya sake komawa fasana a fiya kama sana fi raka'atul ula ya sake komawa kan mimbarin ya yi yanda ya yi a raka'a ta farko ya yi kabbara ya yi ruku'i ya ɗago zai sujada sai baya-baya ya sabko ya sujada a gindin mimbari kuma ce a jikin mimbari dan kasan kalmar hausa akwai masu jima da yawa su aka ce gindin mimbari matsala ce ta asalin jikin mimbari kuma ta ko a jikin mimbari hatta faraga min akhir salati haka yi har ya kare karshen sallar shi duka raka hudu kenan yayi yayi ya sabko ya koma duka a kare sun ma'aƙabal alannas sai ya husu ko juyo ya kalli mutane faƙal ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innama sana'atu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati yace ya mutane na haka kin sallah da ne wannan haka minbari na haka ne dan ku yi koyi da ni wa lita'allamu salati ku san yanda nake sallah na'am wannan ruwa bukhari ya kata muslim ya kawta nan menene kakka doki shubha dan akwai maganar hana ma liman ya hau sama ko kaɗan ne da mamun shahani ya zo ƙarara cikin daga abu dole na ruwa ɗaya cikin sahabbai wani cikin magabata tabiyai iya jagoranci iya amirin shugaba sai wani sahabin sai ga wannan limamin ya zo zai hau inda zai salla wurin kuma ya ɗan daga ya janyo shi ya ce annabi ya hana haka har laihi ne ba a yi a takaice liman bai dacewa har wuri ko da kaɗan ne inda ya wuce mamun shi hana hani ya zo ƙarara nan an yi ne don a koya sallah shi ta gaya musu na haka don ku koyi kusan sallah ta kenan akan karantarwa ko za ana yi a gwada mutane sallah kowa ya kallo shi ne amma a haka an hana liman ya hawa ko da a ci a wani sallah an hana a yi wani abin hawa ko a wani tudu yadda liman zai hau wannan ya cikin abin da haini ya zo isu magabata babu wani wurin liman daban a ce ga shi hudun liman ta musamman mayan tafi kattan tafi a kada tsawon kana gane tafi liman wani mayan tafi kautu jijjib yake shi ne wanda yake a takaice da gaskiya ya ciki wani abubuwa daban wanda sai an yi wani tafi na musamman na liman ko wani sallah ne an samu a samu daidai a samu daidai gaskiya bai cikin da ake magabata sa tafi na musamman na liman Allah shi ya mu da gwamna ya ce a suturatu wujubuwa zaman kare wani mas'ala ta mai ake cewa sallah akan mimbari ana yi don a karantas ya ce sai yanzu a suturatu wujubuwa maganar sutura yadda mutum in ya tsaya iya sallah shi kadai ko shi ne liman kai sala wurin da ake gittawa to a wani halin da kanzu magana sunan ta sa sutura kariya kuma da zamanta wajibi ne ma wajibi ka sa kariya a gabanka ko kai kariya da wani abu da sutura da wani abu sai fara cewa وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة أنه صلى الله عليه وسلم يناس آية وكسا دا سترة بين ناس الديوة يتي فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع وبين موضع سجوده والجدار ممرشات yace yana tsayawa tsakanin shi misali in zai sutura da katanga iya sa zira'i uku tsakanin shi da katanga kuma in yi sujada ya aje goshin shi ana samun ɗan espas ɗan wuri tsakanin goshin shi da katanga wanda dabba ƙarama za ta huce wannan iya karantar da kai da wata ƙaddara wani misalin ana ji maganar sallah annabi yana yana miƙewa in yi sujada iya warewa wani ya kanta da zaga wani in ya kwanta kamar ya kasta shi in yi sujada ya ga ya da yawa kayan ta yana gaji ya gaji eh wannan to idan ka doka misali zan wani misali doki naka doki zirayin ka uku ka auna ka inda kake zuwa zai uku kaga in dai zaka yi sujada ko a zirayin uku balle haka da rage wani abu baka takura can da kasan zama nan sama yana yana yana mekewa ita sai shi ka gane kiran ba kwanci bane bai kiran kamar ta kwanta haka bane kewa ko kai kana iya zuwa ka lissawa wurin tsayuwarka da wurin ajiye goshinka zira'i nawa ne naka zira'i zaka auna zira'i ka uku kuma ka rage wani abu wani karamin dabba za ta wuce ya ka samu kenan iyaka abin da ake mekewar meke ba ana ne kuma kwanci za ka ma kwanta bane ba wani iya baka gwargwadon abin kenan anan ya baka misali na kenan inda ake yin kuma sutura ba a zuwa nesa da ita an san ka nan kana kusa da ita kuma ba ba ka dungurar ta mana kaga ba ba dungurar sutura kai da ba ta da ake dungura yace wa ka wa kana yaqul annabi sallallahu ya kasance yana cewa la tusalli illa ila sutura ولا تدعو أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين yace annabi sallallahu alaihi cewa kakka yi sallah sai da sutura kaza kaza kuma kawai ba ruwanka kawai ka hiji kaza kakka yi sallah sai da sutura a gaban kai nan kuma wannan sutura an kasa ta wala ta da ahada ya mulu bai da kakka bar kowa ya zo huje gaban ka fa in aba in ya ce sai ya huce fartuka tuka yake shi ka hangaje shi ka tunkuɗe shi fa'ina ma'ahu alqarin domin tauran kai da iya tare da shedani ina kai maganin shedanin kaka bar shi wuce wannan shala zamu ga wannan sutura tana da haddi gaban misali hari misali iya da haddi insha Allah a darasin mu na gaba ganin lokacin ya zo Allah kai mu darasin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته